أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar lahadi rana ta biyar ga watan Ramadan hijirar farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shi ne daidai da 22 ga watan Fabrairu miladiyya aiwa Isa dan na Maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari tahfid al-Qur'ani wa dirasat al-Islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa kamar yadda aka saba muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su a jiya munkon aya ta goma munkon aya ta goma ayar da muka yi bayanin gado da wayan da ke gado da dalilan gado da ababen da ke hana gado muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu ya ƙara muna lafiya da zaman lafiya za mu tashi aya ta goma sha biyu kafin nan muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ka biya muna buƙatunmu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya cikan su da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai ƴan uwa da suke izo baran addu'a musamman ƴan uwa mata akwai wata baiwar Allah tana baran addu'a ga ƴan uwa musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata bukatunta na alkhairi akwai wasu ƴan uwa da suke karkashin wata wani kwamiti kwamitin kwanni diaspora 'yan kwanni da suke zaune a ƙasashen waje waɗanda su ma suna izo tasu gudunmuwa ƙwarar gaske ga marasa ƙarfi domin tallafawa da ruhi na insan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ɗazu wani ya kira ne daga cikin wannan kwamiti na kwanni diaspora yake bayyana cewa shi ma ya sa tashi gudunmuwa a cikin wannan asusu na taimako na taimakon marasa ƙarfi muna roƙa Allah ta'ala waɗannan mutanen garin ƙwanni da kewaye da suka je wasu ƙasashe wurin biɗa Allah ta'ala ya sa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya ƙarfafe su Allah ya ba su abin da suka je nema akwai wata baiwar Allah ita ma da take ƙasar Saudiya yanzu haka tana wurin umra yanzu zan hau karatu nake sauraron vokal ɗinta take ce mini ga su sun yi buɗe baki a yanzu yanzu nan muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata buƙatunta na alkhairi ya ce a sa ta addu'a Allah ya biya mata buƙatunta na alkhairi da musulmai gaba ɗaya ta turo wata tambaya game da sha'anin masussuka da yake bayanin hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin sahihu muslim ibn al-hajjaj duk wanda yayi azumin ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr duk wanda yayi azumin ramadana bayan ya kare ya bibi azumin ramadana da azumin kwana shidda na shawwal la dashi kamar wanda yayi azumin zamani sai ke cewa to kaga in kai azumin Allah sai kai azumin muslim shi azumin muslimu ana yin shi kwana shidda shi na Allah talatin ko talatin baɗi to a nan sai nake cewa wanga mutum ya ban mamaki babban mamakin da ya bani kowa ya sani mai hankali azumi babu wanda ake mashi sai Allah wa atimmu kuti ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ayyaman ma'dudat أياما معدودات Mm.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Mm.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Mm.
فمن تطوع خيرا فهو خير له Mm.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an farlanta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta azumi ga waɗanda suka gabace ku babu wata aya a cikin alkur'ani da ta bayyana waɗanda suka gabace mu azumi ɗanawa suke yi isa Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'aduda shi ramadanan nan kwanaki ne ƙidayayyu ‘yan kwanaki ne da suke ƙidayayyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ma kwanakin guda nawa ne to amma waɗanda ba su yi imani da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda da hadisai ba sai suke sukar adadin kwanakin ƙari bisa kan sittin shawwal to menene sittin shawwal sittin shawwal wasu azumi ne guda shida waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da al'ummar shi game da azumtar waɗannan kwanaki guda shida sannan ba a ce dole sai kayi ba ba a cilasta ka ba dole dole sai kayi min babin istihbab a babi ne na kwadaitarwa annabi ya ce duk wanda ke son lada ya yi sittin shawwal kuma idan ya yi shi ga ladar da Allah zai bashi ga wanda ya yarda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi zuwa gare mu to sai ya yi azumin ramadana kuma ya fi kiran shawwal ga wanda yake jin cewa bai yarda annabin Allah yana iya cewa ayi ayi ba sai dai shi ya ce ayi ayi a bari a bari to bai ba sai yayi ba mu dai annabi ya ce mu yi da haka za mu yi insha Allah wannan ita ce abin da zan ba da amsa akan cewa imamu muslim ake masu tishawwal Sittu shawwal kafin al'imamu muslim ana yin shi ban tsayawa ma yin wanga bayani na cewa kafin al'imamu muslim kafin al'imamu bukhari kafin al'imamu malika bayani ne wanda bai buƙatar a tsaya aibin mutane shi domin shi ma maliku ya iske ana yi sai ya ji tsoron jahilai kasu gama ramadana da shawwal sai ya kyamaci yin azumin sittin bin shawwal wannan masalar mun yi ta a karatun bara ƙarshen ramadana na bara mun yi bayanin azumin sittin min shawwal da bambancin zancen malamai akan azumin sittin min shawwal to da haka jama'a muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga bata wato yau duk wanda bai yarda da sunnar annabi ba zaka iske matsaloli a cikin tahiyarsa sai ka rasa shi ina yake kallo sai ka rasa shi ina ne alƙiblar shi ba da alƙibla wanda bai- bai yarda da sunnar annabi ita ce hanya ɗodar da za ta kai musulmi zuwa fahimtar alƙur'ani ba to shi ta ina ne za ka aje shi a cikin asnaf na ma'abuta hankula haka za ka iske shi yana ta bankaura yau ya faɗi magana gobe ya faɗi magana kuma za ka iske in su dubu ne kowane da tashi fatawa kore da nashi ra'ayi a rage sautin ce ne in su dubu ne ko ne da tashi fatawa ko ne da nashi ra'ayi wanga malami na waga ƙasa fatawar shi daban wanga malami na waga ƙasa fatawar shi daban ko wane da tashi fatawa to Allah ta'ala ya datar da mu. na ba ku labarin karambatar da muka yi da wani daga cikin wanda bai yarda da hadisi ba a wata shekara da ya ce min a ranar lahira babu ceto babu ceto da yace babu ceto sai nace mai to akar bakallahu ya zaka yi da ayar da Allah ta'ala yace fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridina ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswa bal yuridu kullu imri'in an yu'ta suhufan munashshara ya zaka yi da ayar da Allah ta'ala yace a ranar lahira ceton masu ceto baya amfanin waɗanda ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba sai ce ai wannan ayar fi'ili ne maudi tamfa'u fi'ili ne maudi na ce to kai kaga a cikin ma jahilai kai jahili ne lamba ɗaya cewa tamfa'u fi'ili ne maudi ya nuna baka san inda ilimi ya sama gaba ba sai da ce to yanzu naji tanfa'u fi'ili ne madi ya za a fasara ayat sai ce yadda za a fasara ayat fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto a can duniya bai amfane su ba masu ceto ni ciki na duniya akwai ceto yace awo na ceto jayyid yanzu mi zai nuna wagga aya tana bayani akan duniya gashi Allah ya ce ma salakakum fi saqar me yasa ku a cikin wutar saqara shin ita wutar sakara a duniya ne take ko a lahira qalu lam nakum minal musallin yace mu ba mu kasance a cikin masu sallah ba walam nakum nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskini ba a ina a duniya labari ne suke badawa walam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin a can duniya hatta atana al yaqin sai da mutuwa ta zo muna yanzu da mutuwa ta zo muna sai muka tabbatar da famatan fa'uhum shafa'atu shafi'i wato jama'a Allah ya raba mu da bacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana iqra'u hadha alqur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyamati shafi'an li ashabi annabi ce ku karanta wannan alqur'ani domin alqur'ani zai zo a ranar tashin alƙiyama ya ceci masu karanta shi Allah ya samu na cikin ceton alqur'ani kuma annabi zai ceto asa an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto Allah ya dace da ku ubangiji ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum na'am
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كان له فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ubangiji ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum walakum nisfu Allah ta'ala yace rabin dukiya ya tabbata gare ku na mata raka azwajukum abinda matanku suka bari idan mutum mata shi ta mutu ta bar gado in kana lahu in lam yakul lahunna walad idan ba su da ɗa ko guda tare da mata shi ta mutu to za a raba dukiyar shi hudu dukiyar ta hudu a bashi ɗaya cikin hudu shine Allah ya ce walakum nisfu kuna da rabi walakum nisfu kuna da rabin ma taraka azwajukum abinda matanku suka bari afwan rabi za a ba mutum idan mutum mata shi ta mutu bai da ɗa tare da ita ba ta da ɗa ita ma ba ta da ɗa to za a raba dukiya biyu a ba mijinta rabi a raba rabi ga sauran 'yan uwa shine Allah ya ce in lam yakul lahunna waladun in ba su da ɗa fa in kana lahunna waladun idan suna da ɗa tare da matar ɗan nashi ne ko kuma ɗan wanda ba nashi ba domin ita shari'ar musulunci tana hankalta mahaihuwa ne ba irin shari'ar mu ce ta yau mutane yau da gobe ba irin yadda matakka idan ta zo da ɗa wanda ba naka ba to kai kana jin ɗa nata ne ba naka ba hissa da yawa daga cikin mutane ke cutar da matansu a cikin ɗiyansu sha'anin ɗiyansu e an mutu an bar mata ɗa tana da ɗiya biyu ko uku sai wani ya zo neman aurenta zai sharɗanta cewa to zai aure ta amma ba da ɗiyan ba ta riƙe ɗiyanta ko ta bar ɗiyanta amma ba za ta zo da ɗiyan a gidan shi ba to sai shari'ar musulunci ta hankalta ma ɗa naka ko wanda ba naka ba shi ne Allah ya ce fa in kana lahunna waladun idan matan suna da ɗiya muka ce ɗan naka ko wanda ba naka ba to falakumur rubu kuna da ɗaya cikin hudu za a raba dukiyar ta hudu a baka kaso ɗai a cikin hudun ina fata an fahimci wannan kenan kaso na farko mata ce ta mutu ta bar mijinta mijinta ba su haihu tare da ita ba ita ma ba ta haihu tare da wani ba to za a raba dukiyarta biyu a ba mijinta rabi a raba rabin ga 'yan uwanta fa in kana lahunna waladun idan suna da ɗiya ta haihida tare da shi ko kuma ba tare da shi ba to fala kuma rubu'u ku mazajensu kuna da rubu'i rubu'i shine kaso ɗaya cikin hudu an gane wannan فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان إيه حكى نقول إيه فلهن فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين الله يتي باين وصية da suka yi wasiti da ita ko bashi je mun yi bayani ya ake hidda gado ya ake hidda kashe-kashe a cikin gado kakin araba muka bayyana cewa akwai haƙƙi na wanda ke da alaƙa da kuɗin na farko muka ce akwai haƙƙin me tajhizul mayyit gyaran gawa wanda muka gayi likahoni da gina kabari da sauran ababe da ɗoko gawa daga wani gari zuwa wani gari to duka waɗannan ana yin su ne a cikin kuɗaɗen magani kuɗaɗen gadon da aka bari amma wajen waɗannan ababe da muka gayi akwai wasu ababe da ake yi waɗanda ba su da alaƙa da gado ta kusa ko ta nesa kamar misali idan mutum ya mutu za a ɗauko kujerun zaman zaman ta'aziyya karɓar ta'aziyya a cikin kuɗin gadon shi wannan ma anzal Allahu bihi min sultan wai ka iske zaman mutuwa hadda kujeru to ka ce hadda wata ƙatayyar runwa da ake yi ta zaman mutuwa za ka iske an kawata zaman mutuwa ba irin yadda ake shi a daure ba wani mahaifi na yake bani labarin wani mahaukaci ya zo wurin ta'aziyya ya zauna ya iske an hiddo kujeru an yi irin wannan rabka-rabkar ruhuna ga salon hatta salon wannan manyan kujeru da ake yi wurin rasuwa wai shi salon na manyan mutane ne yanzu da aka hiddo abinci da nama ya ci abinci ya ci nama ya ƙoshi aka raba lemu hadda lemu kamar biki ya ce Allah ya sa a maimaita irin wannan kullun me Allah zai maimaita mutuwa sai aka ce mutuwa ce ya ce mutuwa haka wai mahaukaci shi da kanshi ya san ba haka ake mutuwa ba zaman makoki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda ake yi hissa yau idan ka zo ka ce tun daga wurin turbuɗan mamaci a bi tafarkin sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to za a fara yakakka abu na farko a yi magawa irin yadda annabi ya ce a yi na farko an sa ya cikin kabari annabi ya ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'alu ya mutu a nema masa gafara istaghfiru ku nema masa gafara ya ake nema masa gafara Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ayi addu'a irin yadda Allah ya ce irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan bayani mun taba yin shi a kwanan baya amma yau zaka ga an zo an turbuda ga wani malami ya ce a karanta salati kafa 11 a karanta istighfari kafa 80 li ila fi quraishi alam tara wato sai ka rasa shin ce wanda ya a karanta kaza so kaza ina ya samu shi yanzu wanda ya ce a karanta alam na sharaha laka sadarak sai ka ce wai akar makalla ka san wasara alam na sharaha ko kuma mutumin da ya ce a karanta astaghfirullah so ɗari sai ka tambaye shi wai akar makalla ka san mina na kaka cewa ya ce eh na sani to mi kake nuhi in ka ce astaghfirullah ya Allah ina neman makaina gahara ni shi kuma annabi cewa istaghfiru li akhikum ku nema ma dan uwanku gafara dan na an fara samun cin ruwa sai a tahi wurin zaman makoki annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi mutuwa shi wanda aka yi ma mutuwa shine ake daho ma abinci a kawo ba gidan da aka mutu ba ake daho abincin isna'u li ali ja'fari ni ta'ama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi ma iyallan ja'faru sadda ja'far yayi wafati annabi ce ku yi musu abinci dan su an shagalce su yau sun shagaltu da mutuwar na kusa gare su ba su samun damar da huwa abinci amma za ka iske wurin mutuwa an kawo rabka rabkan tuka ne cikin kuɗin mamacin da za a bar ma magada za a sayi shinkafa a siyo kayan miya ciki a sai kujeru a aro kujeru na haya duk wani abu da za a yi na shuguli cikin kudin magadan za a yi jama'a wannan ba shari'ar musulunci ba ce wannan ba Allah ya ce a yi shi ba wannan ba annabi ya ce a yi shi ba sannan idan aka yi kwana uku za a zuwa ya addu'a kwana uku cikin kudin magadan za a ɗauko a ba malamai kudin addu'a kwana uku ko kuma wani daga cikin 'yan uwan magadan ko ɗan magadan magajin zai hiddo cikin jikin shi ya bada ai ko an ci akwai an ci goro an sha bauri wato duk inda aka bar abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce to zaka iske ana wahala sai ayi addu'a kwana uku a dawo ayi ta kwana 40 a dawo ayi ta shekara guda kuma dukkan ba za ka iya lalabo hadisi ko da'ifi na ba ayin biki ne malam Allah da ya kyauta ga dahe-dahen masa dahe-dahen tsala dahe-dahen tuye-tuye kwanke fankasu duka wa'annan ababen Allah ya kyauta to kaji yadda za a yi min ba'd wasiyatin Allah ta'ala ce bayan an hidda wasiya da ta yi cewa kuɗi na a yi kaza da shi to in wasiyar ba ta kai sulusi na dukiyarta ba za a zartar da wannan wasiya audainin ko bashi da ake biyarta kenan bashi wajibi ne a biya ma mamaci wajibi ne a biya bashi ga wanda ya mutu a cikin dukiyar shi kafin a raba ita dukiyar ba ta dawowa hannun magada sai an biya bashi in ya zan bashi ya laƙumi kuɗin gaba ɗaya shikenan kun fi biya wa ni'imat an biya bashi ina kuɗin gado a ce har an biya bashi shikenan amma za ka ji wani rashin tausai za ka ji wani rashin jin kai da rashin ta gaba da rashin sanin ya kamata babansu ya mutu a biya mai bashi kaji wani ya ce wallahi ba za a biya ba nawa nawa ne ana biyan babansu bashi ce a da yana da rai bai biya ba wallahi ba za su bi kai bari hakku haɗu lahira a biya ai in ana biyan shari'ar musulunci wannan yaron da ya yi wannan magana da har bulala ɗari ya kamata a masa kai Allah ya ce min ba'di wasiyatin aw dainin bayan wasiya ko bashi gairu mudar wanda baya cutarwa a biya ya mutu ya bar miliyan 300 ana biya shi miliyan 100 ba sai a hidda miliyan 100 a biya bashin ba a raba magana miliyan 200 ko miliyan 100 tana cutar da auren gadon kai wahalar mi kai wurin samun kuɗin shi wanda ya mutu ba shine ya wahala ya tara maka shi dukiyar ba hissa nake cewa ya kamata ka yi ƙoƙari ka shagaltar da kanka da dukiyar da attaka ba dukiyar da atta magada ba yau da yawa daga cikinmu mun hiso dukiyar magadanmu akan dukiyarmu hisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan me kuke fifita dukiyar magadanku akan dukiyarku suka ce ya hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukiyar da kake tarawa ka mutu ka bar ita ta magadanka wadda zaka taimaka fi sabilillah ka taimaki addini ita ce taka wadda zaka iske a gobe lahira amma yau mun shagaltu da abun da za mu tarawa ya yi son ya yi ta tarawa yana da kwanta wuri kaza na banki yana da kwanta kaza yana da kwanta kudin da za zai shekar ɗari a duniya wallahi ba zai iya canye su ba shin ba za mu yi koyi da wani babban mai kuɗi a ƙasar saudiya da ake ce ma raji'i ba abdallar raji'i mai kudi ne da ya gano cewa shi dai yanzu shekarun da ya yi ba zai sake irinsu a duniya ba daɗin duniya ya ƙare masa ya raba duke shi uku kaso na farko ya bada ta gaba ɗaya fi sabilin lahi kuma yana daga cikin masu kuɗi a sa'udiya yana da banki da sunan shi kai ka san duk wanda zai kai inda zai buɗe banki da sunan shi ba ƙaramin mai kuɗi ne ba bankun raji'i a sunan bankin shi da ya kai wani lokaci na shekaru sai ya raba duke shi uku kaso ɗaya ya ce ya bada tafi sabilin lahi gaba ɗai a yi taimako a cikin rajihi foundation wata ong ce ya ce ya abuda ta da sunan shi kawai taimakon marayu taimakon miskinai taimakon waɗanda ba su da a ta taimakawa ɗalibai 'yan jami'a dubai bai ake biya ma kujerun makka a shekara ɗalibai 'yan jami'a miliyoyi ake sai ma littattafai sai yan jami'a su zo da koke suna son a sai musu mota wadda za ta dinga ɗoka su daga wuri kaza zuwa kaza ya sa a yi odan mota bis bis ɗa ɗari a kai jami'a kaso na farko na duke shi ya ce kaso na biyu ya tara yaran shi ya rarraba musu ba su iya kashe kason ya raba maɗiyan shi kaso na ɗai kaso na uku ya bari ya ce shi zai dinga guiguyawa har lokacin ƙarshen rayuwar shi ai ba rayuwar shi ba a ƙara mai irin shekaru shi bai iya canye kuɗin da ya bari kaso na uku to shi ba za mu yi irin kwaikwayo da irin wannan mutum ba ka yi son kai ta nukusa kuɗi cikin banki kana tarawa a zo a nemi taimako fi sabilillahi kana wai shakka wai kana shakka taimaka ma addinin Allah ko kuma yana ɗare ɗare da nazari ai in an ka ce a taimaki addinin Allah ruhin ido ake sai ka ƙare sannan hankalinka ya dawo cikin hayyacin kadima Usman bin Affan Uthman ibn Affan idan aka ce aka kada gangumma na taimako fi sabilillahi kakin ya je ya dawo yadda yake sai ya je an yi abin da ya kamata sannan ya dawo to kai ba za ka yi kokari kai abin da ya kamata ba to shine Allah ta'ala ya ce walahunna rubu'u mimma taraktu wannan shi kuma gado ne na mace Allah ya ce ya tabbata ga matanku rubu'i za a ba su ɗai cikin hudu mimma taraktum na abin da kuka bari in lam yakul lakum waladu in ba ku da ɗiya tare da matanku baka aihu ba da ita baka aihu da wata ba baka da ɗa ko guda a duniya sai ka mutu ka bar matakka to matakka tana da kaso ɗai cikin hudun dukiyarka in ka bar miliyan hudu tana da miliyan guda saura miliyan uku sai a rabe shi da ‘yan uwanka shi ne Allah ta'ala ya ce walahunnar rubu'u mimma taraktum illa mai kullahu lakum waladi fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum idan kuna da ɗa ta gare ta kun haihu da ita ko kun haihu da wata mata to za a ba ta kaso ɗai cikin takwas shine thumuni za a raba dukiyar takwas a ba ta kaso ɗaya falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya da kuka yi wasiti da ita ko kuma bashi da ake biyan ku ku diba kuga Allah yana karfafawa ko yaushe yana min ba'di wasiyatin dan a nuna ma muhimmancin wasiya Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Imam Bukhari da Muslim ya fitar da shi yake cewa shin ɗayan ku menene sha'anin ɗaya daga cikin ku da yake kwana ya tashi bai rubuta wasiyar shi ba ai ya kamata mutunan da adda hankali kullun ya zama yana da wasiya menene wasiya shine abin da zaka rubutawa kace in nin mutu kaza da kaza da kaza ayi kaza ai ya kamata mu yi hakan amma kullun jin muka har yanzu akwai saura har yau muna jin akwai saura sai ta zo muna kwatsam kun babu wani abu da ka tabuka kuma ana zartar da wasiyyar da babu zalunci a cikinta ne baka zalunci magadanka ba sai a ce to wannan wasiyar za a zartar da ita amma idan ta zama wasiyar akwai zalunci ga magadanka to ba za a zartar da ita ba kamar kana da miliyan 100 sai ka ce na bar wasiyya kuɗi na miliyan 80 da goma a gina min masallaci kenan saura miliyan nawa cikin miliyan 100 saura goma sai a ce ba a yarda ba nan cikin wani magada zai ce a to da ranka baka gina masallaci mu za mu gina masallaci to da haka duk abun da za ka yi na alkhairi ka yi shi kafin a nukusa ka cikin kabari ka yi shi kakin ka ji ana cewa mun rabbuka duk abin da za ka yi na alkhairi i ƙoƙari ya zama aikinka na alkhairi ka yi shi ne kafin mutuwa ita wasiya ciko ne na wasu ayyuka da baka ida yi ba sai ka ida cikawa Allah ya datar da mu to haka shi ma bashi ai kokari a biya ma bashin Hisa annabi sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da idan aka zo da gawa sai ya tambaya shin ana biyan shi bashin ya aka ce eh ya ce to koyi ma dan uwanku sallah ko kuma wani ya ce na ɗauki bashin zan biya masa sannan na biya masa sallah saboda muhimmancin biyan bashi a biya bashi jama'a to shine Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus Allah ya ce wa in kana rajulun idan mutum ne yurasu wanda za a gade shi kalalatan a matsayin kalala wal kalalatu la walida lahu wala walada wanda ya mutu bai da uba bai da ɗa bai da jika shine kalala ya mutu bai da kowa an nemi familin shi an rasa to shi kalala amma walahu akhun sai aka yi sa'a yana da ɗan uwa an nemi ‘yan uwan shi baban shi babu bai da uba bai da uwa bai da ɗa bai da jika amma yana da ɗan uwa an uktun ko yana da ‘yar uwa to fali kulli wahidin min sudus kowane daga cikin ‘yan uwan shi za a bahe kaso ɗaya cikin shidda irin wannan gado na kalala shine rizqun saqahu Allahu ilayka arziki ne da Allah yake gargado mu bawa an bani labarin wani daga cikin kalala ya mutu yana da ƙani to ƙanan ya rasu amma yana da ɗa shi kuma da ya mutu bai da mata bai da ɗa bai da jika aka rasa ‘yan uwan shi sai wani ya ce kai tsaya ni na san yana da ƙani aka bincika a shi ƙanin shi ya mutu yanzu da aka bincika aka rasa sai aka samu ɗan ɗan ƙanin shi wanda suka uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abun da ya saura na dukiya ana bada ta ne ga mafi kusa na namishi wallahi bawan Allah ta yana dako a garin da yake aka kira shi yana dako aka ce mai babanka yana da wani dan uwa yace eh baba ya taɓa bani labari yana da wani dan uwa alhaji wani ya ce ai Allah mai rasuwa ce inna lillahi ya ce kai yanzu kaga a hada ni in ga diyan shi aka ce ai bai da diya ya ce to matan shi aka ce bai da mata to kenan sai kaga aka ce kai za a ba duke shi shi kadai aka buka mai miliyoyin kuɗi mala Allah ya sa irin haka to shine Allah ta'ala ya ce yurathu kalalatan kalala ke ana samun irin haka nan ya mutu bai da kowa sai 'yan uwa ƙauna koya sai a ɗauko dukiyar a basu Allah ya ce fali kulli wahidi minhum as-sudus za ba kowane ɗaya cikin shidda in ya bar tiriliyan guda ko in ya bar tiriliyan shidda na kuɗi kowane za a bashi tiriliyan guda guda sudusi kenan ɗaya cikin shidda ai misali wannan yayi ko na tiriliyoyi yawwa sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa a wimra'atun ko kuma mace ce ita ma ana gadon ta a matsayin kalala wadda ba ta da kowa walahu akhun yana da dan uwa au ukhtun ko kuma namiji ne kalala ko mace kalala amma suna da yan uwa to ga yadda Allah ta'ala ya ce ai fa in kanu aksar min zalika in yan uwan sun hi daya misali a ce yana da dan uwa goma to fali kull fahum shuraka fi thulusi to za su yi musharaka a cikin kaso ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku kaso guda za a raba dukiyar shi uku kaso guda sai a ba ‘yan uwanshi su yi musharaka a yi musu divize far adadinsu to a nan kudin da za a yi musharaka na sulusin za a yi daidai wa daida da maza da mata an gane wannan misali ya mutu ya bar ƙaunashi da wanshi da yashi da ƙanwashi sannan da wanshi kuma to sai dai kalala ne bai da ɗa bai da jika baban shi ya mutu mamma shi ta mutu amma kannai gare maza da mata to kannan sun yi su goma sai Allah ya ce fa in kanu aksara min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth za su yi musharaka a cikin sulusi sulusi shine kaso ɗaya cikin uku kenan za a raba dukiyar shi uku in miliyan talatin ne za a raba shi uku kenan miliyan nawa goma goma to wannan miliyan goma za a raba shi ga adadin yan uwan shi su goma ko su talatin to ya za a raban shi za a raba ne bisawiya daidai wa daida ba a cewa a'a li zakar misul hazil unsayin an gane in miliyan guda aka ba namiji ita ma mace miliyan guda za a bata wannan shine abinda malaman gado suka ce yastawi fihi dhakaruhum wa inathuhum mazansu da matansu za su yi daidai wa daida min ba'di wasiyatin yusi biha awdin bayan wasiya da ya wasici da ita ko bashi da ake biye shi ghayra mudar bashi wanda baya cutarwa bi akthar min thuluth bashi wanda ya huce ɗaya cikin uku kamar ya ya bar bashi wanda yake ya huce iyaka ko wasiya da ta huce iyaka wallahi banda ita Allah ta'ala ya ce wasiyyata min Allah wannan wasiyya ce daga Allah wallahu Allah alimun masani ne ga duk abun da bayoyinsa ke tumbukawa ga duk abun da bayoyinsa ke kullawa halimun Allah mai juriya ne ga jinkirta azaba Allah yana juriya ka yi laihin da kai da kanka ka san ya kamata a yi manarkon azaba amma sai Allah ya jure ya barka sai an haɗu inna rabbaka labil mirsad ubangijin kana nan madakata yana jiranka wannan ayar da wadda ta gabaje ta ta karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko anna Allah ta'ala arhamu bil insani min walidayhi Allah ta'ala ya fi jin kan mutum fiye da iyayensa Allah yana jin kan mutum sama da yadda iyayenku ke jin kanku yusikumullahu fi auladikum Allah yana wasiya a cikin sha'anin diyanku to fallazi yusika ala shay'i wanda zai ma wasiya akan abu arhamu bika bihi minka ya hi ka jin kankanka wai Allah dan kada ka shiga kuncin rayuwa sai ce ga yadda za a yi a rayu ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza hissa idan ka bi tsarin Allah a rayuwa za ka huta ka more rayuwa idan ka bar tsarin Allah a rayuwa sai ka shiga cikin dimaucewa da halaka da wahala a rayuwa duk duniya babu tsari wanda ya yi daidai da ɗan adam kamar tsarin da ubangijin ɗan adam ya azama ɗan adam Allah ya azama ɗan adam tsari allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka Allah ya halicce ka ya daidaita kuma ya tsara halittarka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak a kowace sura idan Allah ya so sai ya rakkaba halittarka in Allah ya so sai ya yi ka da huskar biri ko ya yi hanci saman kai ko ya yi idanu baya amma Allah da yake mai hikima sai ya tsara komai a cikin hikima ku diba ku ga jama'a Allah da ya halitti ɗan adam sai ya nuna ma ɗan adam innan idan yana son ya yi rayuwa ta jin daɗi to sai ya tashi ya nemi arziki tare da Allah yana iya sabkar da ruwan zinariya ku diba ku gani banu isra'il abincinsu yana zo musu ta sama ba su san ta inda abincin yake zuwa ba yana kawo musu mannu da salwa almannu shine darba asalwa wani soye ne na wani tsuntsu shine mafi daɗin tsuntsu a cikin tsuntsaye yana sabkowa soyayye nama ne soyayye yake sabkowa su ci su ƙoshi sannan gaji lemu su sha iya adadin da suke so amma Allah da ya tashi kawo dalilin neman arziki na noma sai ya sa suka butulce ma ni'imarsa suka ce ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu bisran fa inna lakum ma sa'altum da suka butulce suka ce kai mu mun gaji da cin naman da bamu san da inda yake zawwa ba mun gaji da cin wani shan lemu ji kawai roƙa mana Allah mu noma muke son mu muna son mu nomi kankana da gurji da salati muna son mu nomi albasa akwai dai matsala ga bunu Isra'il isa wani dan uwan malami na duk lokacin da ya tuna banu Isra'ila shi bai tuna banu Isra'ila sai an yi tuwon masara gidansu an yi dal ranan banu Isra'ila za su ga cinuwa Allah tsinin banu Isra'ila da yanzu muna nan muna cin nama to Allah yana da tausayi wannan ayar ta karanta mana hikimar rarraba gado na daga cikin hikimar raba gado shine bukatoci hasabal hajat hasabal haja ake raba gadon gwargwadon bukata idan aka ce da namiji da mace gadon su daidai daidai ne to za a samu matsala domin za ka ga ƙaunarka ta yi aure ta kashe ki auren ina za ta dawowa gidanka za ta dawo to amma Allah ta'ala ya kalli wannan hikimar ya ce a'a lizzakari mislu hadhil unthayn ayoyi sun karantar da mu ya kamata ga mutum idan zai magana ya faɗi al-alfazul muhtara munasiba magana idan za ka yi ka faɗi zaɓaɓɓin kalimomi waɗanda suka cancanci wurin da za ka ga yi maganar kuma ka dinga dimin abin da ya fi ko da ma'anar za su ba da ma'ana guda Allah ta ce lizzakari mislu hazzil unsaye ne bai ce ba yusi kuma Allah fi auladikum lil unsa misla ma lizzakari ya tabbata ga mace irin abin da za a ba namiji sai Allah ce a'a lizzakar ya tabbata ga ɗa namiji misli kwatamkacin haz rabon al'unsa yana mace biyu kuma irin wannan na kyawun zance yana da kyau a cikin addinin musulunci mutum ya dinga dibin wace magana zai faɗi sannan idan ya gayyata menene makomarta sannan idan ya san makomarta wace amsa yake tsammanin a bashi wanda duka ya kamata mu dinga sa a cikin kwakwalenmu amma za ka ga mutum ya ga yi magana haka nan musamman wasu daga cikin mata yau da kake ganin wasu mata da aurensu ke mutuwa wallahi bai rasa alaƙa da rashin iya magana haka za ta saƙato mai magana saƙadagi babu miya bale gishiri ice ni za ka yi ma baka ta ce to in ni ma faracin ta za ka yi ai kai ka san duk macen da ta kai inda za ta gaya wa mijinta bakan magana to ita da rahama Allah ta san sun kusa yin barambara wannan ba ni na faɗa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana halin mace a aljanna ita ce wadda idan ka kalle ta za ta faranta mare ba ta gaya ma bakan magana abu na farko ke idan yayi giyabi babu shi nan hafizatu sai ta tsara kanta fi malihi wa fi irdiha ta kare mutuncinta ta tare mai dukiyarsa mijinta bai kawo shinkafa a bar shinkafa wa gare lalace ba ta kyauta da abincin mijinta mijinta bai kawo abu ta yi ɗoka ta yi sadaka da shi ba da izininsa ba sai in shi ya ba shi ya ba ta izini ko ta ce a wani na san ai ko da da na gaya ma baka da matsala da na gaya ma za ka yarda a'a ki gaya mai sannan ki sadaka da abu mijinki to wannan ita ce mata ta gari ba matar da za ta kallon mijinta ta gaya mai magana ba a yi sa'insa ta ci mutuncin shi kuma daga baya ta dawo tana nema a yi sulhu ta ta buɗe mai zane a kasuwa yanzu daga baya ta dawo tana neman fatawa mai rauni rauni tana wai malam da Allah auren nan akwai shi ko babu shi a ke da kanki san babu shi ke da kike kashe shi ta ce in ya aihu ga uwar shi ga uban shi ya sake ta sai ta na saki ki saki uku sai ta dawo ta ce malam cikin hushi na yayi to ka taba ganin ai saki cikin dariya to Allah ya sauka aya ta karantar da mu mace tana gado namiji yana gado kuma wannan ayar ta gabatar da cewa lalle ga yadda ya kamata a raba gado idan an samu far'u warifin aya ta karantar da mu wajabcin da wajabcin tabbatar da wasiya idan ya bar wasiya a tabbatar da wannan wasiyar isa Allah ta'ala ya ce a cikin suratul baqara faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha fala bainahum fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim idan aka ji tsoron janafan ko haifan zalunci ko karkata a cikin wasiyya sai ka gyara wasiyyar Allah ce baka da laifi kamar misali yana cikin magagin mutuwa sai ya bar wasiyya ce in nin mutu mata ta wance na sake saki uku sai a ce a'a ba a yarda ba cikin magagin mutuwa ya gai maganar to mun fahimci a cikin karatunmu na jiya da na yau lalle bauta tana hana ai gado a wannan ayar ta karantar da mu wajaucin ba kowane magaji haƙƙinsa kuma al'amarin farida na gado al'amari ne daga Allah tike na daga sama ba wani mutum da ya isa yau ya canza ko ya ƙara a cikin sha'anin gado gado ba naka bane a'a shi Allah shine ya tsara abun shi yace gado ga yadda za a raba hissa a cikin ilimomi na duniya babu ilimin da Allah ya bayyana yadda za a yi shi a raba shi kamar ilimin gado da da bashi cinikayya yasa zaka iska aya mafi tsawo a cikin alqur'ani ita ce ayatul dayn ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ita ce mafi tsawon aya a cikin alqur'ani ga yadda za a yi cinikayya ga yadda in bashi ya shigo ga yadda za a yi ita ma cikin suratun nisa sai Allah ya bayyana ga yadda za a raba gado shi da kai saboda kan ma a yi kwace kwabla kan wani ya sa san rai ko ya sa yayi wani abun da zai gyaran shi ya dan gyara ta ya samu wani hadisi mai dan raunar a'a sai Allah ya ce ga yadda za a raba gadon duk duniya in ka zo yadda Allah ya raba wannan gado haka yake ba ta da gyara ba ta da ƙari ko rage shi ɗa yana da hazzul unsayin uwa ga abin da gare ta uba ga abin da gare shi shi ne ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayoyin sannan ayoyi sun bayyana mana cewa annal mirasa ya shimalul a'yana wa duyuna wal hukuka gado ya tattaro bashi da haƙƙin da ake biyan mutum da ainihin dukiyar duk yana cikin gado shi ma bashi yana cikin gado sai an hidda shi shi bashi kaso ne a cikin gado wanda sai an hidda shi sannan a raba gadon an gane wannan sannan wannan ayar ta tabbatar mana cewa lalle aure yana tabbatuwa ne in an kulla shi Allah ya ce azwajukum matanku ba za ta zan matarka ba sai an kulla armi an kasa daki an samu waliye da shaidu ba haka nan bane da ka ganta kana son ta shikenan sai ka zo ka ce ina son ki ke zan matata kamar irin wasan da ake ta mata, mata da miji na yarinta a ba kale kale bane shi auren sai ka tara sadaki ka kai sadaki an daura aure an yarda an baka ita sannan shi aure dai na kai haka nan to gado kuma yana tabbata da mutuwar wanda za a gada mun ga wannan a karatun jiya wannan mun fahimci a cikin wannan ayar mun fa'idantu da cewa idan mace miji ya saki matar shi saki uku ba ta gadon shi sai dai malamai sun togace sun ce lakin idza abana hafi maradi mautihi wanda ake zargin ya yi haka ne bi ƙasa da hirmani haminal mirafi fala yi ƙubal in yi mata saki uku a cikin rashin lahiyar shi na mutuwa wanda ake zargin ya yi haka ne don ya hana mata gado to malamai suna sharɗanta wasu sharuɗa sharaɗi na farko ya yi sakin cikin rashin lahiya na biyu ya mutu na uku ana jin tsoron da gangan ya yi haka ne na hudu ana zargin yayi ne li qasdi hirmani ha anil mirath sai a ce to ba a yarda da wannan ba akwai wanda ke wannan dama tana bashi takeici ya rasa yadda zai sai ce to zan rama cikin gado yana bisa gado ya ce wance nayi wata take uku a ce ba a yarda ba an gane wannan sannan aya ta karantar da mu yadda Allah ya mai da himma wurin yadda za a ba kowane haƙƙin shi sannan aya ta karantar da mu annahu la mirasa illa ba'da ad-dayn wal wasiya ku diba ku ga ana karfafa wannan magana babu gado sai bayan an fidda bashi da wasiya wallahi jama'a ina ganin yajin wa'anda ke murje ido su kibada bashin da ake biyan babansu ake biyan babansu wai don su samu rabo mai yawa ina mamakin wannan a wannan ayar ta karantar da mu bayanu al'adli fi dinin islami akwai adalci a cikin addinin musulunci domin addinin musulunci bai bar mace kara zuru ba ita ma an ba ta gado kuma lalle mace shaƙiƙa ce ta namiji tana da muhimmanci a cikin musulunci aya ta karantar da mu yadda shari'ar musulunci ta mai da himma wurin wasiya jama'a mu dinga rubuta wasiya ko da baka yi wasiya cewa in nin mutu ayi kaza da dukiya ta ayi kaza da kaza da kaza to i kokari ka dinga barin wasiya ta rubutawa menene wasiya ta rubutawa ka dinga rubuta wake bai ka bashi wa kake biya saboda akwai wanda ba su jin tsoron Allah jiran ɗaya suke ka mutu shi wani dukiyar shi kaso 80 cikin dukiyar shi duka tana da alaka da wani abokin shi ya mutu ya dawo ya ce yana bai shi bashi na san wanda haka yake shi jiran yake abokin shi ya mutu ko kuma yaron shi mai kuɗi ya mutu yana mutuwa zai hiddo wasu takardu na ƙarya ya samu lauyoyi masu capacity a zo a kare ƙarya ya ce ai ina biyan wane miliyan 100 wallahi sai an sai da dukiyar shi a biya shi bashi ko kuma ana cikin sai da ya ce na yahe miliyan 100 ko na yahe miliyan 100 aron ma ya san shi ya san mai haka nan masu haka na ba maguda ba to kaji la haula wala quwwata illa billah abiya bashi la ilaha illallah to jama'a mu ji tsoron Allah to irin wannan idan kana rubutawa da daddare ka zauna ka yi tunanin duk wanda ke biye ka dala da yabbi da kadago ka rubuta duk wanda kaka biya dala da yabbi wallahi rubutu yana da muhimmanci jama'a shi ma kutiba qarra duk abin da aka rubuta tabbata yake ma hufiza farra abin da aka harrace ta heshe ki da ka mutu ya ta heshe amma an rubuta wane yana biyan wane bashi wane a shikenan da ya mutu ka taho kace ina biyan shi bashin kaza sai a ɗauko ka yi ce ai wani bai taɓa kwana ba sai ya rubuta to mun ga babu ka ciki a a daidai ba ce wala babu ka shi kenan Allah ta'ala ya datar da ku Allah ya ce tilka hududullah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وبجي تعالى يتي تلك حدود الله ونن إتتي إياك الله ومن يطع الله دو وندي وألا داء ورسوله يوم منزو ألا داء yudkhiluhu jannatin tajri Allah zai shigar da shi aljanna wadda al-anharu quramu tajri min tahtiha take gudana a karkashin ta khalidina fiha yana dawama a cikin ta wadhalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma waman ya'si Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyaka Allah yudkhiluhu naran Allah zai shigar da shi wata irin wuta khalidan fiha zai dawwama a cikin ta walahu azabun muhin da azaba ta walakanci cewa shi tilka hududullahi wannan jumla ce wadda ta hadu daga mubtada da labari talace tilka ismu isharatin mubtada wa khabaruhu hududullahi tilka hududullah wannan sune iyakokin Allah wa'anni wannan rabe-raben gado da Allah ya ce abawa ne kaza abawa ne kaza ita ce duka Allah in ka ketara ka ki bashi abinda Allah ya ce a bashi to Allah ta'ala ya ce kana da azaba ta walakanci to shine kaga shi alhududu jam'u haddin shi kuma alhaddu shine ash-shay'ul fasil bayna shay abinda zai sa a rabe tsakanin wani abu da wani abu iyaka kamar a ce hududun Niger wa Nigeria iyakan Niger da Nigeria da larabci a ce mai alhaddu ko alhududu da faransai sai a ce mai frontier ko iyaka Allah ce wannan shine iyaka Allah ku kuma sai ku ce boda ko to aran ya karo na shi wa man yuti illah duk wanda ya ma Allah da'a ku diba ku ga jama'a yadda Allah ya sirte ya masa da'a da ya ma annabi da'a wa man yuti illah wa rasulahu duk wanda ya wa Allah da'a yawa manzon Allah da'a ya bi abin da annabi ya ce a yi ya bi abin da Allah ya ce a yi to yi dukhilhu jannatin Allah zai shigar da shi wata irin aljanna al'anharu ta jirimin dajiya ƙoramu suna gudana ƙarƙashin wannan aljanna to kaga wannan yana karantar da mu menene ake cewa abba'a ita abba'atu ita ce muwafaqatul amri yin daidai da umurnin Allah wajtinabun nawahi da nisantar duk abin da Allah ya ce a nisanta annabi ya ce a nisanci shan giya to ka nisance shi kayi ma Allah da'a kai wa annabi da'a Allah ya ce idan za ka yi aure kakka aure sama da hudu in ka aure sama da hudu ka saba ma Allah ka saba ma annabi kamar da Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yawa annabin Allah da ya ma Allah da anan ana nuhin ar-rasulu shine annabi Muhammad wanda aka sabkan mai da alqur'ani kamar yadda a cikin littafin aqida aka ce man huwa ar-rasulu yace ar-rasulu huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa hashim min quraish haka dai zuwa ƙarshen nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ita kuma cewa yudkhiluhu jumla ce ta shar'i jawabu shart shine aljanna Allah yana shigar da shi aljanna jannatin tajri min tahtiha anhar ita kuma aljannatan Allah ya gayya mana yadda take kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace laysa fil jannati mimma fid dunya illa al asma illa al asma yace a cikin aljanna babu abunda a cikin duniya duk abunda a cikin aljanna ya saba ma abunda a cikin duniya abu guda ne ke yin daidai da na duniya da na aljanna sunaye an gane wannan sunanka a cikin duniya abubakar a aljanna ma sunanka abubakar sunan zuma a cikin duniya zuma a aljanna ma sunan shi zuma shi ne al'asma sunayen ɗaya ne za su yi daidai isa Allah ta'ala ya ce ai duk lokacin da aka arzita su da wani abu na arzikin aljanna ƙalu hadar laziru zikna min ƙabu ai wanga shi aka ba mu ɗansu wa utubihi mutashabi Allah ce za a zo musu da shi yana kamanceceniya wanga yana da kama da wanga wanga yana da kama da wanga to shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin suratul zukhruf aljanna wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun a aljanna akwai ababen da duk ma tashtahihi al-anfusu duk abinda ran kake so akwai shi a aljanna ko minan rayuwarka tana son iya akwai aljanna wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura yara wa'anda da ka gansu sai ka aza lu'lu'i ne sai ka aza wani lu'lu'i ne na kyawu ga sunan yara masu kyau a cikin aljanna kana son mata Allah ce to su matan aljanna fihin na qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan ba mata kake so ba to aljanna akwai matan da qasiratu tarf masu gajeren kallo ba su masu takaita kallon su ga mazajen su arma Allah ya baka irin ta qasiratu tarf ba ita ta takaitu ga mijinta ba ta kallon wanda ba mijinta ba maza in su dubu sun ka wuce ba ta kallon wanda ba mijinta ba ita mijinta ɗaya ta sani lam yatmithunna insun qablahum wala jan Allah ya ce aljani ko mutum bai taba tabin su ba su ne a ‘yan mata verge budurwa wadda verge ake cewa ko? wadda ita to verge in ji alramma bikiratun bikiratun to ita a bikira wani bai taba tabinta ba ba su haila ba ƙazamai na ba wala hun fiya azwajin mutahharatun wa hun fiya khalidun suna da mata tsalkaka daga haila kuma ba ta tutu ba ta yi tsari ba ƙazamai na ba su mata aljanna ka Allah ka ba musu Allah ka sa muna da rabu a cikin aljanna ya Allah ka samu aljanna ta ni'ima Allah ka tausaya muna ka samu aljanna da rahamarka hisa Allah ta'ala a cikin suratul sajada yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'lamu ya'malu babu wata rai da ta san abin da aka boye mata a cikin aljanna na sanyin idanu النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة الله يتي ناي وباينا تتلا وني أبو وند إدانو بستبا غنين شبا كنوا بستبا جين شبا بكتبا تنانين شبا kuma a cikin aljanna akwai kai jama'a bayanin aljanna bai kariya mu tsaya ana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatanmu gobe idan mun taho za mu ci gaba da bayanin aljanna sai mu tashi aya ta gaba wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi